إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد الأمانة أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه أتاته الله لقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله يقول الباري سبحانه في موكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور عباد الله أكبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق الدنيا لابتلاء والاختبار والامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي لينظر الصالح من الفاسد والمصلح من المفسد فيجازي كلا بعمله ثم ذكر شيئا بعد هذا مهتما لا بد عنه من وقوعه او لا بد من وقوعه وهو الموت وفي هذا اشاره الى الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بزينتها فان الموت ات لا محال فيهدم اللذات ويفرق الجماعات وينغص الحياة ويجمع الشهوات فالسعيد من جعل هذه الحياة الدنيا لما بعد الموت والشقي من اشتغل بالدنيا عن الموت فينسيه وألهاه وطول العمل وترك العمل عباد الله آه فوقع في الزلل وأغضب المولى عز وجل فلا تغتر يا عبد الله بالدنيا فهي متاع الغرور فلا يغرن فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فانظر كيف قرنها الله عز وجل بالشيطان الغرور أي الشيطان جعل الدنيا يا عبد الله مكرا إلى دار القرار وجعلها سفرا إلى دار إلى دار إلى دار إلى دار الإقامة وجعلها مزرعة إلى دار الحصاد وجعلها دار العمل إلى دار الجزاء وجعلها بيدك ولا تجعلها في قلبك يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغته والقبر صندوق الأمل ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قل وكفى خير مما كسر ولا وعلها ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآكبة للتقوى وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها سعيدا جرزا جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا خلوة خضرة وإن الله مستقلبكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء وسميت الدنيا لأنها أدنى من الآخرة أو لجناعتها وما هذا عباد الله تجد من يض من يض من يضيع دينه وعبادته وصلاته من أجلها وتجده يقتل النفس المحرمة من أجلها إلا من رحم الله وعصمه من فتنتها وغالب الخلافات والشقاقات والنزاعات من أجل الدنيا عباد الله فهي إذن فتنة ومهنة وبلوى فحذرها وقال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال الترمذي عن كعب بن إياب رضي الله عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ملعونة فقال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عباد الله الدنيا لا تساوي شيئا من الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام ما مثل الدنيا في الآخرة أو ما مثل الدنيا من الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبع إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع ولك يا عبد الله أن تنتظر أو أن تنظر إلى خير الخلق وخير القرون كيف كان حالتهم مع الدنيا فيكون لك بهم أسوة وفيه عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء إلا بغلته بيضاء وصلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da kirari da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala. muna gode masa muna jinjina gare shi muna neman taimakonsa da tanyansa da kuma agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shiryayi Allah ka samu cikin shiryoyin bayin ka ya Allah haka nan wanda ya bata ba za a sami shirye da zai shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu ta'ala. a sammai da ƙasai hakanan a babu abin bi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya turo da alkur'ani da musulunci gaba daya wanda bi shi ya tsira kuma wanda ya saba masa ya halaka bayan nan yayin uwana cikin addini ina yi wa kaina da wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala domin Allah ya fara wannan wasici da kansa a Qur'ani mai girma da yake cewa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika nayi wasici gare ku ga waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitab akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah mai girma da buwaya bayan nan ya ayan uwana cikin addini yau muna goma ga watan bakwai watan Rajab kenan na shekarar hijira 1446 wanda hakan yi daidai da goma ga watan ɗaya na miladiya 2025 hudubar mu a yau a wannan yini mai albarka a wannan masallaci namu masjid ummina hawa'u da ke bayan makarantar 'yan mata ta doma a wannan unguwa ta bago area 11 a nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da abin da ya kamata ga mai imani wajen taka tsantsan da wannan rayuwar ita wannan rayuwa ta duniya 'yan uwa a cike take da fitintunu kuma rayuwa ce mara tabbas rayuwa ce mara dahir da dama za ka yi sallama da mutum amma sai ka ji labarin ya mutu da dama za ku yi waya da mutum sai dai ka ga an ɗora sanarwa jana'izarsa ya mutu to irin wannan al'amari kada mu dinga kai shi nesa kullum ka dinga ajiye irin wannan misalin a kusa da kai hakan zai ƙara maka imani hakan kuma zai sa ka rage buri game da wannan duniyar babu shakka a 'yan waɗannan kwanuka ko watanni akwai mace-mace da ake masu ban al'ajabi za ku yi sallama da mutum ya shiga ya shiga shi dai a fito da shi a makara za ku rabu da mutum sai an jima ko sai gobe ko sai agu kaza sai ka ji labarin wannan mutum ya tafi zuwa ga Allah sau da dama wani zai shiga man ɗaki da niyyar biyan bukata ko kama ruwa amma sai dai a fito da shi a mace irin wannan mutuwa tana nan fantsam a wannan lokacin a wannan yanayin to duk abin da kaga ya samu dan uwanka mutum to kai ma ka shirya da shirin cewa zai iya samun ka a kowane lokaci kuma a kowane yanayi hisa wannan kutuba ta mu ta yau za ta yi magana kan taka tsantsan da fitin duniya ka yi wa kanka kiyamun laili da kiyamun nahari ita wannan mutuwa idan ta zo ba makawa kuma ba a dawowa a gyara in ka tafi ka tafi kenan abinda ka shuka shi zaka girba ba wanda zai shuka ma abinda zaka girba a lahira duk abinda ka samu daga kabari zuwa tsayuwa gaban Allah zuwa ga makoma to kai ne ka shuka kayanka ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى duk wanda ya aikata aiki daidai kwaya zara na alkhairi Allah ya ce za a nuna masa kayansa a mai sakamako da shi hakanan wanda ya aikata shari daidai kwaya zara shi ma za a nuna masa kayansa a masa sakamako da shi a gobe alkiyama bayan Allah masu albarka Allah mai girma da buwaya cikin littafinsa mai girma alkur'ani yake cewa tabarakallazi biyadihi almulk ai ta'azama albarkokin ubangiji sun girmama sun faɗaɗa sun yawaita albarkar Allah ba ta da iyaka allazi bidihil mulk wanda shi wannan Allah ubangiji maɗaukakin sarki da albarkokinsa suka yawaita shi ne wanda mulki yake gare shi kuma shi ne wanda komai yake ƙarƙashin gudanarwarsa kuma shi ne ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa shi Allah ɗin domin ya jarraba ku ga waye zai kyautata aikinsa kuma Allah shi ne mabuwayi kuma Allah shi ne mai yawan gafara a wannan ayoyi guda biyu na farkon suratul mulk sai Allah ta'ala yake nusar da mu kan cewa abinda ake so gare ni gare ka kyautata aiki ba yawan aiki ba yasa yace liyabluwakum ayyukum ahsan amala waye zai kyautata aikinsa waye zai aiki dan Allah waye zai aiki da ikilasi waye zai aiki bisa doron sunna wannan shine abin dubawa a wannan rayuwar ba wai yawan aikin ba ba ikilasi ba yawan aikin ba ba bin sunna irin wannan aiki ba ruwan Allah da shi yasa Allah ya ce domin ya ga waye cikin ku zai kyautata aikinsa zai yi dan Allah zai yi ikilasi kuma Allah a shine mai mabuwayi gagar misali kuma shine mai yawan gafara kuma shine ya halicci mutuwa da rayuwa Allah ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa yanda ya halittar ma rayuwa kake rayuwa ba a yi shawara da kai ba to haka nan mutuwar za ta zuwa ba za a yi shawara da kai ba yanda kake numfashin nan baka san ta inda yake zuwa yake fita ba baka san nawa ka ci ba nawa zai kare to haka lokacin da zai kare ba za a yi shawara da kai ba wannan zai sa mai hankali ya dinga taka tsantsan ya dinga ragewa kansa burin wannan duniya ya dinga zama cikin shiri da kimtsi da zama cikin mutanen kirki da gujewa haram da gujewa saban Allah da gujewa duk abin da Allah ke fishi da shi ka dinga shiri kana kimtsi kana zama cikin mutanen kirki kana yawaita aikin alkhairi kana karanta ayyukan shari da sabo da yawan tuba da yawan istighfari to wannan shine wayo wanda kuma shine dabara amma duk wanda baya wannan to bashi da dabara bashi da wayo in in in shekaru ne ba su amfana mai da komai ba in ilimi ne ba bai amfani da mai komai ba in dukiya ce ba abin da ta amfana masa mu sani ya ƴan uwa a wannan ayoyi ubangiji yana ba mu labari cewa shine ya halicci duniya don jarrabawa kalakar duniya liftila domin Allah ya jarrabe mu cikinta ya testa mu ya mana jarrabawa domin ya gane waye zai kyautata aikinsa a cikinmu waye zai yi don Allah waye wahala da daɗi ba za ta sa ya gushi daga tafarkin Allah ba waye damuwa da ɓacin rai ba za su sa ya bar aikin Allah ba waye farin ciki da annashiwa da wadata ba za su sa ya yi baya-baya da aikin Allah ba Allah zai jarraba mai ga waye zai kai gaci waye zai fara lafiya ya kai tsakiya lafiya ya je ƙarshe lafiya inda mal'amal bil kawatimi Allah ka ba mu cikawa mai kyau Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe ya rabbal alamin Allah yayi haka ya ƴan uwa liyanzura salih min al fasid domin Allah ya tantance ware tsakanin mutumin kirki da mutumin banza wal muslih min al mufsid domin Allah ya ware masu kyautatawa daga cikin masu munanawa kuma sannan Allah ta'ala zai sakayya ga kowa daga cikinmu bisa aikin da ya aikata a rayuwarsa sannan Allah ta'ala ya ambaci wani abu bayan wannan wanda abin nan ba makawa sai ya faru ba makawa ba makauta ba matsira labudda min wuqihi wannan al'amari sai ya faru ba yanda za a ce bai faru ba a kaina akan kowa da kowa wannan al'amari wanda ba makawan faruwarsa shine mutuwa tunda ya ce Allah zai kalakal mauta Allah shine ya halarci mutuwa mutuwan nan kuma aikin ta shine ɗaukan ran bayi a duk lokacin da kwanan mutum ya kare mutuwa za ta kama ziyara ta raba shi da wannan rayuwa ta kai shi wata rayuwa daban ta lahira ita aikin ta kenan idan har mutane suka kare kaf to aikin mutuwa ya kare ita ma amma matukar ana raye ina ganin ka kana gani na to aikin mutuwa bai kare ba tana nan tana yawo in ta sauka a nan to gobe za ka ji ta a nan in ta sauka a can jibi za ka ji ta a can wata ran kuma ka ji ta a kanka wannan shine ka'idar da Allah ya halicci duniya kanta mutuwa dole ce tabbas ba makawa kuma a wannan akwai ishara da manuniya game da zuhudu ma'ana gujewa abin da Allah ya haramta a wannan duniya in dai ka san za ka mutu na san zan mutu na san za mu yi zaman kabari na san za a tashe mu a mana hisabi to wajibi ne mu kaurace abin da Allah ya haramta a wannan duniyar matukar muna so mu wanye a gaban Allah lafiya wannan shine zuhudu kauracewa haramun a duniya kauracewa dukkan abin da Allah ta'ala ya haramta na magana ne na mallaka ne na ci ne na sha ne in dai ubangiji ya haramta na sanyawa ne to kai kokarin kauce masa wannan shine zuhudu ya yanwa wa adamul igtaru bi zinatiha kuma wannan zai sa ba za ka rudu da adanta ba irin kwalliyar da duniya ta yi daban ƙaye to ba za ta rude ka ba matsayinka ne mai imani domin ka san gida ne mara tabbas ita mutuwa atilla muhala mutuwa mai zuwa ce ba makawa za ta rushe dukkan wani jin daɗi dukkan wani jin daɗi mutuwa tana rushe shi wani zai samu babban mukami ya shiga ofis ko sati bai yi ba zai mutu wani ya kyankyara gida na ku zo a gani amma ya shiga ko sati bai cin gidan ba zai mutu wani ya sai abin hawa wani ya yi kaza wani ya yi kaza to ita mutuwa ita ce hadimun lazzat mai rushe dukkan wani jin daɗi ta rushe shi ta yi baje-baje da shi ita mutuwa ita ce take raba haduwa wai fariqul jama'at magidanci da gidansa da iyalansa da 'ya'yansa da 'yan uwa amma idan mutuwa ta faɗo hijja ta rotsa gidan kowace mace ta kama gabanta ƴaƴa su watse ma'aikata kowa ya kama gabansa wannan shine irin aikin mutuwa yawwa tana farraka haɗuwa ana haɗe abinci tare mai ba da umarni ɗaya gun kwana ɗaya amma an ci shigo hijja ta rotsa wannan taron wani yayi gabar wani yayi yamma shikenan wani kuma da shi da dan uwansa ya darar salam wannan iya cikin aikin mutuwa wayan ghusul haya mutuwa tana iya mai da rayuwa mai daɗi ta koma mai kunci sau nawa za ga ɗan alhaji ko ɗan hajiya mai fantamawa ba abin da ba ya yi amma yau ana cewa nan uban ya faɗi ya mutu an raba gado ya lamushe sai ya zama abin tausayi cikin mutane sai ya zama maula yake bara yake yi sai dai an tuno uban an ga abin da uban ya yi na alkhairi ana taimakonsa ta canja mai rayuwa daga mai daɗi zuwa mai kunci daga walwala zuwa zuwa yawo akan neman abinci mutuwa tana wannan ɗin daga cikin aikinta daga cikin aikin mutuwa yam yakma ashahawat mutuwa tana datse sha'awa sha'awe duk mai imani id- idan kaga abin da kake sha'awa jikin wani kaga abin nan kuma ya mutu abin bai amfana mai komai ba to babu shakka sha'awar wannan abin za ta ragu a cikin zuciyarka domin ka san da shi babu shi idan kwanan ka yi ƙari za ka mutu fassa'id ya ‘yan uwa mutumin kirki wanda yake neman samun babban rabo wanda ya sanya duniya ya aikata alkhairi domin abin da zai samu bayan mutuwa wannan shi ne mai samun babban rabo a wannan rayuwar shi ya sa ubangiji yake cewa wabtagi fi ma'ata kallahu daral akira duk abin da Allah ya baka to ka nemi gidan lahira da shi wannan wa'azi ne Allah yake mana duk damar da Allah ya baka to Allah ya ce ka nemi lahira da ita mulki ne kuɗi ne ilimi ne dama ce ƙarfi ne ɗamara ce wane ne wane ne faɗa a ji ne to Allah ce kar ka yi wasa in dai ni na baka damar in ji Allah to nemi lahira da ita wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah duk damar da Allah ya baka a rayuwa ka nemi lahira ka taimaki mutane ka yi wa mutane hanyar alkhairi ka datsewa mutane cutarwa da shan wahala matuƙar za ka iya to wannan kana dashe mai kyau da za ka inuwanta da shi a guba alkiyama amma hasara da nadama ta tabbata akan mutumin da Allah ya bashi dama bi nemi lahira da ita kuma dama ta kare ko kuma shi ya kare ɗayan biyu ne dama ko ka kare ko ta kare ɗayan biyu ne ba da uku duk abin da Allah ya baka ya uwa ka nemi lahira wannan shine wayo kuma shine dabara duk abin da ka sani in dai baka gina lahira da shi ba in ka mutu ka bar shi ba abin da zai amfana ma in sadaka ce aka ce sadaqatul jariya sai abin da kai dan Allah ko mai gudana shi zai same ka bayan ka mutu amma ka bar tarin dukiya daga kasar tabo sama in dai magada ka barwa wallahi baka da ladan ko kobo akan ta ba wanda zai rubuta ma ladan naira ɗaya akan ta wallahi tallahi sannan kuma duk abin da ka tara sai an titse ka an tambaye ka da ya ka tara shi kaiwa kanka qiyamul layli gunda suke buƙatar masallaci kana da hali gida musu gunda suke buƙatar makaranta kana da hali gida musu gunda marayu suke yawo ba su da taimako ka taimake su gunda ɗaliban ilimi suke son ɗaure kafa da da dafawa su yi karatun addini ka taimake su wannan shine dabara kuma shine asusun ka na lahira amma duk abin da ka bari a raba gado waccan ta ja wannan ya ja su wancan su ja a siyar a tarwatsar wallahi tallahi baka da rabon ko kwabo na lada a kansa ka ji ka ƙara ji wannan shine shirin duki da zaka mutu baka yakin alkhairi da kanta ba ka nema wa kanka lahira wa batakibi ma ataka Allahu darul akhirah yasa yake cewa me wayo me dibara wanda zai samu babban rabo shine wanda zai maida duniyarsa tsanin tafiya lahirarsa sannan kuma shaƙi marashin rabo shi ne wanda zai shagaltu da rayuwa ya mantar da shi mutuwa ta mantar da shi abin da zai biyo bayan mutuwa ta mantar da shi ta shagaltar da shi ta samu tsawon buri burace-burace sannan kuma ta mantar da shi ta mantar da shi aikin alkhairi wannan shi ne taɓaɓɓe a wannan rayuwar sannan ya faɗa cikin zamewar ƙafa ya faɗa cikin fishin ubangiji subhanahu wata'ala ya bawan Allah karka rudu da wannan duniyar karka rudu da ita domin ita rayuwa ce ta rudi falata gwaran kuma hayatid duniya kar ku yadda mai rudi ya raude ku a wannan gidan duniya kar ku yadda rayuwar duniya ta rude ku kar ku yadda mai rudi ya rude da ku ya raba ku da Allah ku gani ya ƴan uwa yanda Allah ta'ala ya karrana shaydan da rudin duniya ya ce falata gwaran kuma hayatid duniya kar ku yi da duniya ta ruɗe ku sai ce wala ta guran na kun billahi lagaru kar ku yadda mai rabawa ya raba ku da Allah shi ne shi sai Allah ya gwama rudin duniya da rudin shi dan aya guda daya kai ta ka tsantsan da wannan dan uwa mai albarka ka sanya duniya ta zamto matabbata ce domin neman gidan lahira kamar da ita hanya ce ta tafiya gidan dawwama gidan da ba dawowa kamar da ita gona da zaka shuka ka zuba taki kai kaza amma ka san girbe amfanin kamar da shi a lahira ka sanya duniya gida ne na aiki amma sakamakon sai ranar alkiyama za a same shi kamar da ita a hannunka a tafin hannunka karkasa duniya a zuciyarka duk abin da yake na duniya ne mai da shi a kusa-kusa karka mai da shi a cikin ƙoƙonranka domin za ta yi dare ka ne ka mai da lahira da aikin addini da aikin alkhairi a cikin ƙoƙon zuciyarka bayan Allah masu albarka wani mai hikima yake cewa ya wanda duniya ta shagaltar da shi tsawon buri ya ruɗe shi ya sani almauti ya ati bakta mutuwa tana nan zuwa kwatsam ba shiri fuj'atan za ta zo ta mamaye ka ba shiri ba alat ba komai haka za ta zo maka wal qabaru sunduqul amal kabari kuma shine matattarar aiki duk abin da kai tun ga kabari zaka fara gani ya tabbata cikin sahihi muslim daga sahabi abdullahi bin amr bin al-as Allah ya kare da shi yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa qad aflah man aslama haƙiƙa ya rabauta wanda ya mai ƙauyensa zuwa ga Allah wanda ya bi musulunci sau da kafa ya rabauta sannan kuma warzaka kafafan Allah ya mai arziki rufin asiri bukatarsa in ta taso Allah sai ya bashi abin da zai biya an gane ko ba tarin dukiya ba a'a Allah ya ma rufin asirin da in bukatar ta ka taso ba mai jin ba mai jin murmuryarka ba mai jin maganarka to manzon Allah kita duk wanda Allah ya masa irin wannan arzikin to ya tsira wa qana'ahu Allahu bima atahu kuma Allah ya wadatar da kai cin abin da ya baka ɗan kaɗan Allah ya baka sai Allah ya sama ƙana'a wadata zuciya akwai hadisi da imamu ahmad ya fito da shi daga sahabi abid darda Allah ya ƙara yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma qalla wa kafa abin da ya karanta kuma ya ishe ka khairun mimma kasura wa ala wa ala yafi alkhairi ga abin da ya yawaita kuma ya cigaltar da kai Allah ya baka kaɗan ya wadatar da kai ka gamsu yafi a tara ma da yawa ka shagaltu akan addini Allah iya cewa wala tamuddanna aynaika karka zuba idanka ka kwara idanka ila ma matta'ana bihi azwaja minhum zaharatul hayati dunya kai irin abin da muka ni'imta su na nau'i nau'i nau'i nau'in faran gidan duniya kaga wani kullun sati sai yayi kaza baya shekara a gida sai ya canja baya wata shi da mota baya kaza da kaza da kaza to Allah yace karka zuba idanka kan irin waɗannan mutanen Allah yace na ba su wannan fire ne ‘ya'yan farin gidan duniya ne sai Allah ce li nafti na hunfihi domin na jarabe su a cikinsa jarabawa ce duk wanda haga iya kaza rayuwa ba ta ba shi wahala iya sarrafa komai a lokacin da ya so a lokacin da ya ga dama ya sai wannan ya ajiye ya sai wancan ya jefar ya sai wani ya yi kaza to Allah ya ce wallahi na yi haka dan na jarabe su ne li nafti na hunfi domin na jarraba su sai Allah ya ce wa rizqu rabbika khairun wa abka arzikin ubangijinka da zai baka na halal to shi ne mafi alkhairi kuma shi ne mafi wadata ko arzikin Allah na samun gidan aljanna a lahira khairun wa abka shi ne ya fi zama alkhairi kuma can ne ya fi zama rayuwa ta tabbas ubangiji na cewa inna ja'alna ma alala ardi zinatan laha haƙiƙa mun sanya wa abin da ke kan ƙasa ya zama to ado gare ta yasa masu hikima suke cewa duk abin da maza suka samu to a galabiya duniya suke wa ado a gina gida a fente can a yi gonar kaji a yi lambun wane ne a shuka kaza a sa kaya masu tsada a sai mota duk ƙasa ake wa ado shi ne Allah ce abin da muka kimshe na dukiya to zinatan lahalin ado ne ga duniya kawai ado ne wani ya shafe wajen kilomita biyar ya gona a shuka wannan a gidan kaji a yi gun kiwon kifi a yi wacece a yi wacece duk duniyar ake wado sai Allah ce li nabluwahum ayyuhum ahsanu amala nayi wannan domin na jarabe kowa zai kyauta da aikinsa a cikin ku sai Allah ce wa inna laja'ilu ma alaiha sa'idan juruza duk abin da ke doran kasan na dukiya inji Allah yace karshe sai na mai da shi bola inji Allah subhanahu wataala duk wannan kudin da ake ta kisan kai a kansa ake ta bala'i ake ta zuwa gun bokaye ake ta tsafi ake ta cin riba to Allah ce karshe da ya zama bola sai ga dukiyar nan ba mai dauka wa izal isharu utilat haka Allah ya ce idan kiyama ta zo dab za a ga motoci tarwa tsira kuma dabbobi duk ba mai su duk suna yawo ba mai su in karshen duniya ta zo Allah ce sai ka ta tabbata ta inda za ka gane dukiyar in dai baka same ta da kyakkyawar hanya ba aikin banza ce shirme ne tana iya zama bala'i da jafa'i akan dan adam so da mu gane kan cewa kar ka bata lokacinka akan wannan rayuwar adan duniya ne sannan kuma karshe duk abin da ka tara a gidan duniya zaka bar shi duk kudin ka ba za a binne ka da agoguwa ko zobe na hannu ba za a binne ka da shi ba yanda ka zo duniya fintin fakiyo ba ka da komai haka nan za a rufe ma sutura ka a jefa ka a kabari a barka haka Allah ya kaddara wa kowa yasa ita wannan duniya alkhairinta ka nemi lahira a jikinta gawai amma in ba wannan ba ta da wani alkhairi ya tabbata a cikin sahih muslim daga sahabi Abba Sa'id al-Khudri Allah ya kare da da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi inna dunya khulwa khudra ita duniya ka kaddara wani abinci ne mai zaki mai dadin gani kuma iya da dadin gani kuma iya da zaki haka duniya take sai yake cewa Allah ya kalifantar da ku ya raya ku a duniyar domin ya ga me za ku aikata fa yanzu ra kaifa ta'malun idan Allah ya baka dama ya ga me za ka aikata sai manzo Allah yake cewa fattaku duniya ku kiyaye duniya manzo Allah yake mana wa'azi da kansa ku guji wannan duniyar sannan wattaqun nisa ku guji kaidin mata fa inna awwalu fitnati bani isra'ila minan nisa fin nisa farkon fitinar banu isra'il ta bubbugo ne daga harkar mata inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ‘yan uwa masu albarka mu sani kan cewa an ce mata duniya domin ta fi kusa-kusa a kan lahira ko kuma lidana atiha domin gida ne mai ciki da datti da ƙazanta da najasa duk da wannan yayan uwa da wannan ayoyi da hadisai za a ga wa'ansu a yau ba a gobe ba yudayya dinahu wani ya tuzatar da addininsa wani ya tuzatar da ibadarsa wani hasallar sama ya tozartar duddan saboda duniya wani ba zai yi sallah don Allah ba wani ba zai yi addini don Allah ba wani ba zai yi a ibada don Allah ba duk yayi ce ne saboda duniya kawai wata jidu man ya katalun nafs al-muharrama li ajaliha ko min ajaliha zaka samu wani ya kashe rai mai alfarma rai mai mutunci a gun Allah saboda duniya ya kashe shi ya dauke mai kuɗi ya kashe shi don an turo shi ya kashe shi ya zama matsala ga wani an kashe shi don dukiyarsa sau nawa ake wannan a tare a yi fashi a je gidan mutum a kashe shi a ci mai zarafi duk fa ba da lahira ake ba duk dan duniya ake shi ne wannan kuma ya manta da shi ma mutuwarsa za ta same shi kuma zai girma abin da ya shuka duk dan duniya ake wannan sai dai wanda Allah ya ji kansa ya mai katanga karfe sannan Allah zai tsare shi daga fitinarta galib ya ƴan uwa mafi rinjaye saɓani da za ka ji tsakanin wane da wane tsakanin su wane da su wane da shiƙaƙat da a wannan wannan samun bambancin ra'ayi tsakanin wane da wane da jayayya in ka kasa da kashi ɗari to kashi casa'in da tara don duniya ake da wane da wane ba a magana ba fa don yaƙi addinin Allah ba ne ba don baya sallah ba ne ba don baya azumi ba ne a'a saboda duniya ne da wane da wane ai ko ga miciji ba sa yi in kabi kabi kabi za a ga wannan abin duniya ce tara su duk irin wannan musibar a galabiya kashi mafi rinjaye wallahi duniya ce ke sawa dan duniya ake yi da wani saɓani da wata gaba da wani kaza da wani kaza duk a galabiya dan ajalin duniya ake in mun kula da wannan ya'yan uwa to duniya ta zama fitina ta zama jarrabawa ta zama tashin hankali ka kula da ita kai ta ka tsantsan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa inna li kulli ummatin fitina manzan Allah ce kowace al'umma da akwai irin fitinarta da Allah ya jarabe ta da ita kowace al'umma tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa manzan ƙarshe a manzan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowace al'umma da irin kala da nau'in fitinarta sai manzan Allah ce fitinatu ummati almal fitinar al'umma ta dukiya ce fitinar al'umma ta kuɗi shine fitinar wa'ayi yanzu akan kuɗi ba abin da ba za a yi ba duk abin da kake tunani mai wahala ne wallahi wani in bika kuɗi ba ne kuma wani mai hasaye yake cewa ba inda kuɗi yake aiki kamar najeriya nan ne kuɗi ya fi kowace ƙasa aiki da alfarma a najeriya abu biyu ne kuɗi ba zai ma ba ba zai ma halitta ba kuma ba zai baka ilimi ba amma an ka ɗauke wani babin da kuɗi ba zai ma ba in takarda ce za ka siya in sarautar gargajiya ce za ka siya in mukami ne za ka siya in aure ne za a baka don kuɗinka in girmamawa ne za a ma don kuɗinka in wa'ansu ake tsarewa za a barka ka wuce saboda kuɗinka za ka tura a yi abin da bai dace ba saboda kuɗinka a nan ne jami'in tsaro a ƙasar nan zai tsara ma ya ƙame don za ka ɗau kuɗi ka bashi ba ka cancanci wannan ba a ƙa'ida ba ogansa ba ne ka yi gwamnati ba ta ce ka mai wannan ba ta ce ma wannan ba a nan ne za ga ana tsarawa mai kuɗi ana ƙamewa ana bushewa don zai sa hannu aljiya ba da kuɗi abinda ko a nan nijar ba za gana irin wannan ba jami'an tsaro sun zubar da ƙimar aikinsu da yunifom ɗinsu wa'ansu a kan abin duniya alƙalai ana zargin su da cin hanci da rashawa masu hukunci haka gun ɗaukan aiki haka ko ina abin ya shiga ya dame ya lalace duk kuɗin ne duniyar ci manzon Allah ya ce fitinta ummati almal fitinar al'umma ta dukiya ci gashi nan ana aure saboda kuɗi ana sakin aure saboda kuɗi ana abota saboda kuɗi ana ƙin wane saboda kuɗi ana son wane saboda kuɗi ba abin da ba a yi saboda kuɗi wani mawaƙi yake cewa ana ƙaramar murya saboda kuɗi ana babban murya saboda kuɗi ana doro wani iya zama mutumin kirki saboda kuɗi wani iya zama mutumin banza saboda kuɗi a ƙasar nan ba abin da ba a yi saboda kuɗi nan ba abin da ba a yi ana girmama fasiki mutumin banza a girmama shi saboda kuɗi ana wulaƙanta mutumin kirki saboda kuɗi a ƙasar nan ba abin da ba a yi duk kushe duniya akan wannan ba abin da ba a yi ni ta ka tsantsan in dai wannan kuɗin ne to manzala ya ce wallahi fitina ce tirmidhi ya fito da wannan hadisi daga ka'ab bin iyad Allah ya kare da dashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita wannan duniya da kake nema ta halakar da kai ka kasa yi wa Allah ibada da addini da mutunci akanta to manzon Allah ya ce Allah ya tsine mata albarka a hadisi mai inganci ad-dunya mal'una wa mal'unatun ma fiha ita duniyar nan gaba ɗayan ta Allah ya kwashe mata albarka da abin da ke cikin ta sai manzon Allah ya ce illa zikrallah sai ambaton Allah wa mawalahu da abin da yake kama da ambaton Allah sai ce wa alim da malamin addini wa muta'allim da dalibin ilimi wannan hudun su Allah ta'ala ya ware daga tsinuwar da yawa duniya ambaton Allah da abin da yake jibincin ambaton Allah kamar neman halal zumunci neman abinci kartsarewa kai mutunci aiki duk abin da Allah ya halatta iya cin wa mawala zikirallah sannan malamin addini mai koyar da kai tsarki alwala wankan janaba wankan haida sannan ɗalibin ilimin da zai zauna ya koyi wannan to su Allah ta'ala ya ware daga tsinuwar da yawa duniya sai ka lissafa ga kana wani layi kai tirmidhi ya fito hadisin daga bahuri da Allah ya kare da shi da ƙarshe yan uwa ita wannan duniya la tusawi fi shay'in min al-akhirah batta ba isa kwatanta ta da ɗan ƙanƙanin abin da ke gidan lahira ba manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ita wannan duniya misalin ta da misalin lahira kamar ɗayan ku ne ya tsoma ɗan yatsansa a kogi kogi inda ka san kogi ba wai reza wannan rezabuwa ko ɗan ƙaramin ruwa ba dam a kogi mai gudana ka je ka tsoma ɗan yatsanka a cikin kogin ka fito da shi ka ga da me zai fito to shine misalin duniya da lahira idan manzon Allah kogin shine lahira abinda ɗan yatsanka zai ji ƙunar ruwa kuma shine duniya bawan Allah ka duba haga yadda fiyayyen halitta da fiyayyen zamani suka rayu ka yi darasin wannan ka bibiya ka ji sai ya zama darasi a gunka ya zama abin koyi amr bin al-haris yake cewa manzon Allah ya koma ga Allah ya koma ga Allah ya rasu amma manzon Allah bai bar dirhami ɗaya ba bai bar dinari ɗaya ba bai bar bawa ɗaya ba bai bar baiwa ba kai ba abin da manzon Allah ya bari illa baglatahul bayda sai taguwarsa wanda yake hawa wata fara ta mata raƙuma sannan da takobinsa sannan da wata gonarsa dama ya sanya ta sadaka fi sabilillah wannan kadai manzon Allah ya mutu ya bari abin hawansa taguwarsa da takobinsa da kuma gonar da yace ya sanya ta domin ibnu sabil dan tafarki duk wanda yazo yake neman taimako a dauko wani abu a gonar a bashi tafiyarsa wannan abin da manzo Allah ya bari kenan amma da ni da kai kowa yanzu a ce kafin ya je gida zai mutu me ya bari wani kayan sama akwai kayan da ya wata shi da bisa su ba ko ko makocinsa ba maki iya neman sutura da zai sa wani ya bar fito a dinkar da abinci wani ya bar shaguna ba iyaka wani ya bar goliki wani ya bar filaye amma abin bakin ciki bai wa addininsa aiki da komai a ciki ya kimshi ya tara ya ɓoye ya aji to zai mutu ya bar su kuma su zama asara inda barin dukiya alfarma ne ko wata daraja ce to da manzon Allah ya mutu ya bar kowa dukiya a duniya amma in ban da wannan abu guda uku wallahi ba abin da manzon Allah ya bari taguwarsa da yake hawa sannan da takobinsa na fita yaƙi sannan da waccan gonar da ya bari fi sabilillah shikenan ba abin da ya bari wannan kuma shine da'abin magabata wata rana ina karanta tarihin Malam Abubakar Muhammad Gumi Allah ya masa rahama wata rana ya je Saudiya da ya je Saudiya da shi da jama'a an yi aikin hajji za a dawo gida to abinda malam ya taho da shi ko littafai ya siyo kwaya biyu ne ko uku ko jakar hannun ma bai rike ba ya ɗauko littafansa a hannu ya rike su anan ya taho duk inda ya zo wajen bincike custom ne immigration ne waye waye kawai ya wuce ya wuce ya tafi haya hau jirgi zamansa can wannan aladin ya zo iya nishi ya gaji domin duk abin da ya yi mo sai an bincika custom sai ya duba immigration sai ya duba dan sanda sai ya duba soja sai ya duba komai sai an duba sai an sa a kwamfuta ta duba ta gaba abin da ka dauko na mutane can an shiga jirgi kowa ya gaji ya zo sai me yake cewa bayan Allah ne kun ga na zo na shigo jirgi ba wanda ya tsare ni ko suka ce amma ai Saudiya sun san ka ai tunda har lambar yabo suka baka yace wallahi ba wannan bane ba kayan wanda na dauko ne littattafai ne ga sunan su kadai na ruko fi yasa ba wanda zai tsare ni yace kun ga abin da ya faru anan wallahi alahira haka zai faru idan kana so ka tafi aljanna salin alin kar ka je da kayan wani lahira in kuma ka je da kayan wani lahira wala sai ya bincika maka Allah ya mana albarka mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara yi wa ya fara da wannan inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majidun اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله كتمكي mu Allah kai mana albarka Allah ka samu lafiya mu wanye lafiya Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifanmu Allah ka shirya mu da zuriyar mu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira ya Allah ta'ala ka samu yi lafiya mu wanye lafiya ya Allah ta'ala muna roƙonka warkar da majinyatan mu ya Allah ya Allah ka jikan mamatan mu ya Allah ya Allah ta'ala muna roƙonka yayyafa wannan bala'i ruwan sanyi dukkan abin da ya dame mu na tsadar rayuwa Allah ka mana karshen sa lafiya Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka tsare mana mutuncinmu Allah ka tsare mana iyalanmu ya rabbal alamin Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa ya Allah cutarwa ta dan adam ko aljani ya Allah ka tsare dukkan musulmai ya Allah ka tsare mu ka kiyaye mu da mutuncinmu da iyalanmu da addininmu da garuruwanmu da unguwanninmu ya Allah ka ba mu tsaro da kanka ya rabbal alamin Allah ka samu lafiya mu wani lafiya Allah ka mana arziki da shugabanni nagari masu tausayi da imani ya Allah ka mana arziki da shugabanni masu tausayi da imani ya Allah ta'ala mana roƙon ka sanya mu a hanyar alkhairi ya Allah ka nisantar da mu daga hanyar shari masu neman addu'o'i wa sun aiko wa sun rubutu wa sun faɗa ta waya duka muna tawassuli da wannan tsayawa da muka yi akan minbari a wannan yini mai albarka na juma'a dukkan bukatunmu da wanda suka faɗa da wanda ba su faɗa ba Allah ka biya mana alkhairi dukkan abin da muke tsoro ya Allah ta'ala ka yaye mana shi ya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin umu ila salatikum akwai